bala bala bala wani ba ya amsa kamar da zuciya ɗaya ba duk da cewa adamul arwahi ne amma wani kamar bai amsa da zuciya ɗaya ba to wannan wanda aka wannan tajallin kowa ya amsa da zuciya ɗaya ne cewa eh hakika sun yadda ba manzo Allah ya daga wanda yake hannun hagun yace wannan littafi ne daga wajen ubangijin halitta wanda a cikin sa rubuta duk yan wuta da sunanan da sunayen iyayensu wane dan wane dan wuta ne wane dan wane dan wuta ne ba za a ƙara a kai ba ba za a rage ba ko ɗaya ba za a ƙara ba ko ɗaya kuma ba za a rage ba har sahabai suke cewa rasulullah fi fimar amalu izan to tun da an riga an gama ma ba kowa kawai sai zauna ba ya rayu sai manzo Allah ce a imalu fa kullu min sirru lima hulika li ajali to wanda dai duk ya gamu da rini irin wannan shikenan yana nan akan rini wa mushakalatu ma'a wa mushakalatu wato mushakala ne wannan ma an kwatanta ne ma'a ma yaf'aluhun nasara tare da abin da nasara suke aikatawa an nasara su nasara idza wulida lahum mauludun idan an haifa musu da wa balaga al-yawm as-sabi'a ya kai rana ta bakwai la budda an yusala bima in yahzunahu min al-ma'mudiyya ba makawa a wanke shi da ruwa da suke ɗebowa daga gurin ibadarsu wato shi ne ake kira baptism baptism ba makawa sai a masa an yi baptism dinsa man gasar rubi ba ilmamudiya wanda suka wanke shi da wannan ruwan ya kulu na ina wasara nasarani shi ne za su ce ya zama ba nasari wa na dinin nasara wa yana kan addinin nasara ka ana wasu gatin inda ya zama kamar wani rini ne a wajen su ba masu kula da irin wannan irin su waɗanda ake kira mabiya baptist church fali haza zakar Allah tabaraka ta'ala wannan ne yasa ubangiji tabaraka ta'ala ambata annabi sabaka ibrahima cewa ya rina annabi ibrahim da sugatin da rininsa wahi imanu billahi ba da shi ne ba da gaskiya da Allah shi kadai ba na rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin yuladu ala tilatil islam duk abin haihuwa ana haihuwarsa ne bisa tsarin musulunci ana haifarsa ne bisa addinin musulunci fa ba wahu yahu danihi aw nasranihi aw majusani iyaye ne ke mai da yaro ba yahude ko ba nasare ko ba maguji kama sun tujur bahimatul bahimata yanda dabba za ta haifi dabba har sai na fi amin jar'a kuna samun mai yankakken kunne a ciki bal antum tad'una ku ne kuke yanke kunna dan zalika Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala ahad al'ada ya rike alkawari min zuriyati adam tun daga zuriya annabi adam wa adam gairu mawjud wa zuriya gairu mawjuda a sannan alamul ashbahi halitta ta jiki bata riga ta bayyana ba annabi adam ba halitti jikinsa ba zuriya ta sama ba halitti jikinsa ba hada ba adam fi adam fi adam shi yasa an yi cewa ana duba da wato alamul alfadi kamar sannan an yi magana ne da wanda baya nan a game da abin da baya nan a wajen da baya nan wa jabo amma ya hazar imanu fi dautar filinsa shi yasa wannan iman ya tsori yawan zo a matsayin halitta a cikin mutum hata ya zawuli da lokacin da za a haifi mutum wa kana abawa musulmai in an ci sa iyaye sun zama musulmi da kyala tolatul iman sai ya ɗori bisa tsarin iman wai za ka na bawahu yahudiyyan ya nasraniyan ya majusiyyan yahudani aw nasrani aw majusani in ko ba a dace ba iyayen suka zama yahudawa ne to sai su tada dan nasu a matsayin ba yahudi in kuma iyayen ba nasara ne masu bin addinin nasraniyanci ne kiristoci ne sai su tada dan a matsayin kirista har kuma ya zama ya iyayen maguzawa ne sai dan ya tashi a matsayin ba maguji wai sunnatullahi tabaraka wa ta'ala ita rini ta Allah tabaraka wa ta'ala addinin musulunci shi ya fi kowane addini tsarantuwa shine tsari na hakika bar shine kadai ma addini dan da abin da yake wannan sa to ba addini bane bin son zuciya ne wa man la ahada ahsan min Allah subhan ba wanda yake yafi Allah iya rini Allahu ahsanu suga min kulli sabiq Allah dunnan sa yafi na duk wani mai rini banu adam yasmaguna bil alwan mutane sukan yi rini da launin nuka iri-iri kala-kala iri daban-daban ya so gunan abin ya kuna aswad wani lokacin sai a dau fari a rina shi ya koma baki wani so gunan abiya sai kunu a mara aw azraka sukan rina fari wani lokacin kuma ya zamo ja ko ya fito shudi-shudi kullu launin ya kadaruna an yasbigu an yasbigu ilai kowane launi sa iya rina ya koma sa iya rina abinda ba haka yake ba ya koma da haka wallakin sai dai akwai inda abin ya gagare su ajazu an an yasbagu aswar fasiru abiya sun gajiya daga a ce su rina baki a ce ya dawo fari an san a ɗau fari a mai da shi ja an san a ɗau fari a mai da shi algashi an san a ɗau fari a mai da shi kore ko a mai da shi baki ko yalo ko wani abu daban amma dai ba a san a ɗau baki a ce za a rina shi ya koma fari ba haza a jaza an musabbaku wani abu ne da ya gagari marina wala tabaraka ta'ala amsu qalbal kafir wa aswad fasbahu fasiru abiyar bil iman Allah tabaraka wa ta'ala yana rukon zuciyar kafir wadda tana bakakirar domin kafirci duhu ne baki ne amma Allah ya rina zuciyar nan ta kafire sai ta koma fara da imani afaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi wa huzu sha'r al-aswad fa yazghu wa tasir abyad bi shayr yana rukun farin bakin gashi ya rina shi sai ya koma fari ta fuskar furfura sababun ajazu an hazihil kaifiya marina ba sa iya wannan fali haza kala wannan ne a yasa ubangiji ya ce la ahada ahsan min Allah zuba ba wanda ya fi Allah iya rini bal wa asanu sabiqin suda bal Allah ya fi duk marina iya rini wa nanu lahu abidu mu kan masu biyayya ne gare shi mu masu masu ibada ne gare shi kana lahudu lil muslimin يهودا كتير المسلمين أنا أهل الكتاب الأول وجبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل ولم يأت نبي عربي هذا ما عرفنا يهودا كتير المسلمين أي سودنا yahudawa su ne wanda aka fara ba su littafi tun farko kuma alƙiblar su ta fi daɗewa kuma wai aida can na ba taɓa aiko wani annabi daga larabawa ba kuma wai da ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yadda ya faɗa to da a cikin yahudawa zai bayyana ba a cikin larabawa ba wai annabta bayan da za a same ta sai a cikin banu isra'il wai ba a taɓa samun annabi ba larabe ba suke cewa a ga annabi balarabe su ba san haka ba ba su yarda da haka ba to sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce kullum kine da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam atwajuna na fillah yanzu mu za ku ce za ku yi jayayya da mu to hasibuna na za ku suma da mu a game da lamarin Allah alaihi safa da biyan min al-arab dan cewa Allah ya zaba annabi daga larabawa wa rabbuna alali ubangijin nan shine mai tafi da komai na mu rabbukum shine mai tafi da komai na ku balau an yi tsafiya min ibadihi man yasha ai tun da da mu da ku duk mun yi tarayya a cikin zamowar mu bayan Allah Allah yana da dama ya zaɓi wanda ya so daga cikin bayansa shi yasa dan ya zaɓa daga cikin mu menene kuma za ku ce ko a kuna da ta cewa dole sai a cikin ku a to ashe kun mai da shi ba Allah ba kenan ashe kun mai da shi ba Allah ba haka irin yanzu ake samun masu taka sawun yahuda wannan Allah ya baiwa ga wanda ya so daga bayansa amma su tsaya suna ta musu cewa su ya ma za a ce an masa baiwar a yi ma baiwar za a yi masa sai dai masa tsari kaza ko masa tsari kaza ko masa tsari kaza su yi a ayyade jamowar Allah fa'alu lima yuridu ne cewa wani na fara biye da lahi yutihi man ya sha shi ya sa a daina irin wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wa baiwa to ba ta shi za a duba ba ta Allah tabaraka wa ta'ala za a duba cewa shi ne mai baiwa Allah ko ya faɗa kul inna fara biye da lahi yutihi man ya sha wannan na aya maluna ayyukanmu sun tabbata gare mu mu jaza biha mu za a yi wasakayya da ita wani kuma amalukum kuma ayyukan ku sun tabbata gare ku to za zauna biha za a yi muku sakayya da ayyukan naku wa nanu lahu mukhlisun mu masu tsarkake addini ne gare shi wa nanu mukhlisuna lahu dina wal amala mu mun za mun tsarkake addini dan Allah mun tsarkake ayyukan mu dan Allah ko yaushe abin da ake nema daga musulmi ya tafi da addinin sa dan Allah kada ya zamo addininsa yana yin sa ne don duban wata manufa irin yana yanzu ake kokari a ɗora mutane yanzu nan ka ji an jawo aya ta ƙur'ani ko an ja hadisi na manzo da nufin cimma wata manufa ta duniya ai sabawa ne daga tsarin addini in za a nemi duniya ba a ce ka a neme ta ba to amma a neme ta da duniya a nemi duniya da duniya a daina ɗauko maganar addini a sa a gaba kai ka ce dan addinin ake ko dan Allah oh no ana yi ne dan duniya an fita daga ikhlasi ai lalle ai addini dan Allah subhanahu wa ta'ala ba dan duniya ba ba wai dan duniya ba ana na aura da istifai ne ku ai mu muka cancanta a ce Allah ya zabe mu tunda mu mun tsarkake ayyukan mu mun tsarkake komai namu ga Allah tabaraka wa ta'ala am yaquluna wannan am din mun kadi a ce walin kidai wa bi ma'ana bal wa fad in taku min ma quyyidat bihi halal bari suna cewa su yahudawa haka ba da tsara su ma suna cewa in ibrahima wa yaqiq annabi ibrahim isma'il dan nan sa annabi isma'il wai saka da dai dan annabi saka wa yaqub da dan annabi saka din shine annabi yaqub wala sabata da kuma yayan annabi yaqub din kanu hudan wai sun zama yahudawa irin yadda su yahudawa suke faɗa au da tsara ko ku a su wa'annan duk da aka ambata da annabi ibrahim din da 'ya'yan nasa guda biyu da jikan nasa da 'ya'yan jikan wai duk nasara ne irin yadda nasara suke faɗa a tuce ne da su kul'an kul'an tubu alam zaula ma kanu yahuda a wannan gaba ɗaya da aka lissafa ba yahudawa ba ne wa ma kanu nasara ba nasara ba ne an yi su ne tun kafin zuwan yahudanci kafin zuwan nasaranci sun riga yahudanci sun riga nasaranci ko ce ne da su an tubu alam yanzu ku ne kuka fi sani anillah ko allah ne yake ku sani Allah dai ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima amma ku kuna cewa ai annabi Ibrahim bai yahudi ne Allahu alam Allah shine mafi sani lamma kana Allahu alam yayin da Allah wanda yake mafi sani ga kala ya ce ma kana Ibrahimi Ibrahimu yahudiyan wala nasrani annabi Ibrahim ba ba yahudi bane bai ba addinin yahudanci ba bai ba addinin nasaranci ba yana da hudiya domin ta yahudanci na jihar mina taura ta faru ne daga taura wata taura ta ita kuwa taura nuzulat ala musa an saukar da ita ne ga annabi musa wanda saraniya na sarananci na shahad min al-injil ta faru ne daga injila wal injil nuzul ala isa injila ku an saukar da shi ne ga annabi isa dan maryam bal hadha radallahu alaihim wannan ne sa Allah ya musu rade kamar sa ya fi surati ali imran kamar yadda nan gaba za a faɗa cikin sura al imran wa ma'un zilat taurat wal injil illa min ba'di ai a taura da injila ba su zo ba ba saukar da su ba sai ko bayan zamanin annabi ibrahim ya zafi da awa cewa ai yana bin su aswadu ibrahim da alfihim isa wa isa ka ba ta alamun laysa lahu abu jikokin annabi ibrahim annabi isa ya shiga ciki annabi isa ko yadda kowa ya sani ba shi da uba kada al-hajjaj ibn yusuf jabbaran wa fajiran wa tar'an al-bayt an yi wani gwamna hajjaji ibn yusuf wanda yake mai nuna isa ne mabannaci ne yana kin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam sami abi al yaji wani malami kala malamin nan ya ce inna la sallu sai da manzo yace babu sallallahu alaihi wa sallam ai hasan da husain suna cikin zuriya annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da rahu bai ne dai sai kira malamin nan yasa aka kawo shi gabansa wa qala lahu hajjaj yake cewa da malamin nan wanda kulta inna hasan wa husain ibn nabi sallallahu alaihi wasallam kai ne mai bude baki ka ce hasan da husain zuriya annabi ne sallallahu alaihi wasallam qala lahu malamin yace na'am kwarai na faɗa hasan da husain zuriya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala sai hajjaj yace la budda an ta ce ni bi dalilin alquran wa illa qataltuk ni ba zan yadda ba sai ka kawo mun hujja daga qur'ani akan cewa Hassan da Hussein zuriya annabi ne sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kashe kaza qala lahu na'am yace malamin yace kwarai zan kawo ma qala lahu sai hajjaji ya ci gaba da cewa wala aqbalu hadha dalil kuna yawan gaggawa kafa hujja da wannan ayar to amma ni ban yadda ba da ni ban yadda tana nufin yadda kuka dauka ba qul ta'ala na du'a bina ana wa bina kuma ni sa'a na sa'a kuma anfusana wa anfusakum ce ne da su ku zo mu kiran ƴaƴan mu da ƴaƴan ku matan mu mu kiran matan mu kuma ku kiran matan ku mu kiran mu zo da kawunan mu kuma ku zo da kawunan ku annan nabiyyi lamma da hadhihi al-aya da hadhihi al-hasan wal husayn da ya cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka ya kira Hassan da Hussein ne ya nuna shi su ne abu na ana la kabla hada dalil hajjaj yace ni wannan da zai bi gamsar da ni ba a matsayin dalili qala lahu malamin nan yace da shi a ta kabla dalilin ablagu min ablaga min zalika zan kama hujja wanda yake tafi wannan balaga tafi wannan isarwa Allah tabaraka wa ta'ala zakar zuriyata Ibrahim ai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zuriyar annabi Ibrahim qala ya faɗa wa zakariya wa yahya wa isa wa iliyas a cikin zuriyar annabi Ibrahim akwai annabi zakariya akwai annabi yaya akwai annabi isa akwai annabi iliyas a dai sanin zuriyar ibrahim yanzu a nan ayar ka gani kai da kanka cewa allah ya lissafa annabi isa cikin zuriya annabi ibrahim kana lahu na'am sai hajjaju ya ce eh gaskiya allah ya lissafa isa a cikin zuriya annabi ibrahim kana lahu sai malamin ya ce da hajjaj wa abu isa to shi isa waye ubansa saboda shi hajjaju da ire-irensa gani suke zuriya sai 'ya'yan 'ya'ya maza amma ɗan 'ya mace ta mutum ba zuriyarsa ba ne yasa suke kokarin su nuna cewa ai lalle Hassan da Hussein ba zuriyar manzo ba ne sallallahu alaihi wasallam na ko 'ya'yan yarsa ne mace a izan tun da yake ne aka ne a zuriya lokwana ulatul banat ashe zuriya akan sake ta bisa 'ya'yan 'ya'ya mata laulana auladul banat min zuriya da baka da isan zuriya ce bara in ba dan cewa ƴaƴan ƴaƴa mata su ma suna cikin zuriya ba ai da annabi isa bai zama cikin zuriya annabi ibrahim ba qala lahu hajjaju ya ce da shi sadakata wannan magana da ka faɗa gaskiya ce wa ajazahu ya ba shi kyauta wa adahu malan kasira ya ba shi dukiya mai yawa ya ba shi dukiya mai yawa hajjaju daman kafin ya mulki makarancin ƙur'ani ya daɗe yana koyar da yara ƙur'ani to amma kuma wani lokacin shi mulki yakan zamo sharri ga mutane da yawa yasa da ya shiga mulkin sai ya zamo duk wannan ma abin da yake na ƙur'ani abin da ya sani duk ya shure ya sa wani abu a gabansa shi yasa ake cewa waɗanda kawai hajjaju ya ba da umarni a kashe su sun fi dubu casin sun fi mutum dubu casin yana cikin waɗanda ya kashe sa'id ibn jubairin malami babba wanda imam ahmad yake cewa sanda aka kashe sa'idu duk mutan duniya suna bukatar iliminsa an kashe shi ne a lokacin da mutan duniya duk ma suna bukatar iliminsa shi yasa aka ce shi kansa hajjaji lokacin da yake halin fitar rai yana cewa mali wal sa'id ibn jubair wai me hada ni ne da sa'id ibn jubair me ya hada ni da sa'id ibn jubair da yake ita duniya an dade ana rufa rufa bayan hajjaju ya mutu an binne shi a kabarinsa sai ake jin ife-ife daga gabar ta hanyar sai a ji ihu to wani cikin mabiyansa sai ya ce a Allah ji kanka kai a gabarin da aka ma sai kai karatun qur'ani wai wannan ife-ifen da ake ji ai ba ihu ba ne ai karatun qur'ani ne yake risto waman azlam waye mafi zalunci mimman ka taba shahadatan inda hu min Allah daga wanda ya boye shaida da take wajensa daga Allah Allah ya nuna ma ga yanda abu kai yake amma kiri-kiri kai ta kumbiya kumbiya sai ka boye dan ka nuna mutane son zuciyarka to wanda ya haka wa ya fi shi zalunci ai ko yaushe do Allah a ringa dorewa ana nuna wa mutane abinda Allah ya ce a nunar da su a daina kumbiya kumbiya da nufin jefa wani son zuciya a ciki wannan ba daidai bane wanda duk ya haka ya tabbata ya ɗau tuta ta zalunci wato ba wanda ya fi shi zalunci wa mallahu ga tilin amma kada ku taba ɗauka Allah zai kyale abin da kuke aikatawa duk bannan mai banna to kafa ya ɗauka don an saka masa yana ta yin bannar ko an kyale shi ne ko kadan Allah bai ba ya kyalewa ba a banna Allah ya kyalewa ba wala tasbihanallaha ذاتنا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تعديل الله wannan ba da tsoro ne gare su tilka ummatun qad halak wannan jama'u da ake ta bayanin su al'ummatai ne da yake sun yi wakacin su sun huce laha ma kasabat su za su ga sakamakon irin ayyukansu in sun yi ayyuka na kirki su za za su ga kyakkyawan sakamako in ma kuma wasu ayyuka suka yi na daban to su dai za su ɗau sakamakon wala kuma ka sauto ko kuma da ku zo daga baya ku ne za ku ɗau sakamakon ayyukanku shi yasa ko yaushe haƙƙin mutum ba wai ya duba cewa ai ya zo ko wakaci ya ɓaci ko wakaci kaza ko wakaci a bai tsaya ya himma wajen ayyuka na kirki dan duk irin bannar da aka yi a baya in shi aiki kyakkyawa ba ruwansa da bannar da aka kamar yadda duk irin gyaran da aka yi a baya amma shi da ya zo ya aiki mummuna to kai ya dauka wannan aikin gyaran da aka yi a baya kafin shi ya zo shi zai mora ko kaɗan aikinsa zai mora a lahira aikinsa zai mora a lahira shi yasa wannan ayar da ire-irenta suna tabbatar da al-mas'uliyatul fardiyya fil islam cewa kowa a musulunci ana tsayawa a saurara a ga me zai ba fita irin ga tunkaho cewa ina cikin kaza ina cikin kaza in ana cikin kungiyar mutanen kirki ma amma ta tsayawa kai aikin kirkin to ba ruwan kirkin nasu da kai kamar yadda in ka zo a cikin kungiyar marasa kirki amma kai ka tsaya sai ka yi kirkin to ba ruwanka da rashin kirkin su kirkin ka za ka gani shine wala tusaluna amma kanu amalu ba za a tambaye ku daga irin ayyukansu ba takarda ba za a bincike ku daga irin abin da suka aikata ba za a bincike ku ne daga ayyukanku takaddama misluhu irin wannan ya gabata a baya al'aba wa in saluhu wa in balagu ma balagu amaluhum la tantahu auladan iyaye ko da sun zama managarta ko da sun kai duk matsayin da suka kai to ayyukansu ba za su amfani 'ya'yansu ba wallahi sa lil insani illa man sa mutum irin abin da ya aikata shi zai gani ba wani abin da mutum zai gani in ba abin da ya aikata ba na'am haka ne salamul aba yanzu zuriya idan ta fau asara gyaruwar magabata gyaruwar nan na magabata takan amfani na baya amma fa da sharaɗin ya zamo na bayan sun bi gurbin magabata amma ba inda yake na bayan ya zamo ya juyawa tsarin magabatan baya ba gaba da inda wani ke faɗa ne izarta harta bi aba'in lahum hasabun qulna sadaqata walakin bi sama walak in kace zaka yi mana alfahari da cewa ai kana da magabata wa'anda sun yi ayyukan bajinta a rayuwa za mu ce gaskiya ne mun yadda kana da magabatan da yake sun yi bajinta a rayuwarsu amma dai ba su bar baya mai kyau ba eh kai da ka zo daga bayan a maimakon ka kwatanta ba wannan kake kwatantawa ba riga ya tsira ake da kai wajen ayyuka munana wa ma man tanaka da hada ba yi salihin falaysa bainahu wa bainahum shirk amma duk wanda ya bar tsarin tafarkin magabatansa na kirki to kada ya dauka akwai wani a tsakaninsa da su raja da shudu yawmin alhaji haruna rashid halifa babba wato wanda ya fara hilafanci tun 160 da wani abu kuma ya kai wajen 100 da kusan 90 yana hilafa shekaru wajen 27 yana hilafa da masu ne ka fara hilafan yana saurayi ne dan 20 da wani abu ne kuma gaba daya a duniya da abin da ya bai kai shekaru 60 ba ya mutu shine halifa na biyar daga cikin halifofin banul abbasi na halifa na haruna rashid halifa na biyar daga halifofin banul abbasi ya dawo wata rana daga haji shi da tsarin sa wannan shekara da je haji wata shekara kuma mai binta sai je yaki wata shekara kuma ya je haji shi yasa wannan shekarar haji wannan shekarar yaki haka ya raba zamaninsa wa haula huljashi ga rinduna daura da shi rindunarsa ta kewaye da shi wala wuce saratun ya tajuba an sa dan labule a fuskarsa wadda ba a iya gane fuskarsa ba a iya ganin fuskarsa saboda wannan kamar labulen da aka saki fada kyau bolur bolur ya game da shi kuma ahu dan uwansa ne walakin na mazu sai dai bolur din nan mazubi ne kal sai bolur ya ce ya harun ya harun ya harun ya kiransa da sunansa salasa marati har sau uku fata jami'in sani rubi tsihi ma kala lahu ya amina nuni rashid yake mamaki wani mutum ne zai ringa kiransa da sunansa a maimakon ya ce ya amina muminin bawa kafar jashi sai ya sa rundunar ta tsaya wa kala ya ce ahariru bai na dayya hadar rajulan lazi yunadini bismi kai ku kawo min mutumin nan da na je na kira na da sunana fa'araruhu bai na dai suka kawo shi a gaban harun farafa su tara ta wace haruna rashid ya daga wannan lulluɓin daga fuskarsa ta kala lahu ya harun iya kani ya ce ai harun kai nake faɗa da kai nake ya ɗauka ko ya zo gabansa ƙarindina sun kewaye shi zai tsorata kala lahu sai haruna rashid ya ce da shi an ta ta'arifu ne ka sanni kala lahu na'am arifuka bulul yace kwarai na san ka kala mana yace to in ka san waye ne kala bulul yace anta allazi idza zulima adun fi arsal maghribi wa anta fi arsal mashriq yas'aluka Allahu anhu yawm al-qiyam yace ai kai ne wanda ya rike matsayin da a yau a duniya in wani yana mafi nisan kasar yamma aka zalunce shi aka cuce shi kai kuma kana mafi nisan gabas to sai Allah ya tambaye ka me yasa ka bari aka cuce shi me yasa ka bari aka cuce shi hakkin duk wanda lamarin jama'a yake hannunsa ai ya zamo ya kare su in an taba aka ya ce ai ba shi ya taba ba ko menene a dole mas'uliyarsa ce ka da jin wannan magana haruna rashid sai ya fashe da kuka wakala wakala da ya ce da bahulul mata da hali mata zunni ya kake ganin halina mana zato kake min kala sai bahulul ya ce da shi unzuro fi kitabillah ba ni zan faɗa ma ya za ka koma ba koya makomar ka take ka dubi qur'ani ka gani qur'ani shi ke bayyana ko me haza kitabu na yanduku alaikum bil haqq إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم abinda dai qur'ani ya faɗa shine managartan bayi masu biyayya ga Allah makomarsu aljannan ni'ima mabannata ko makomarsu wuta wato nuka fi jamlata sani buru da ke cewa da shi amma kai duk da alamu ka shiga bangare na biyun ne alfujjar kada cikin fujjar ne gashi ko Allah ya faɗa qur'ani ya faɗa lafi jam kala lahu haruna shi da ce amma ta rufe kalamata na mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga sabu din gidan annabi bane haruna rashid jikan abbas ne jikan abdullahi ibn abbas ne shi yasa dan gidan annabi ne banu hashim yana cikin banu hashim kala sai bululu ya ce da shi fa zanu khaf sur fala an saba bainahu yawma idhin wala tasalu oh qur'ani ya faɗa lokacin da za a yi busa a cikin kaho ba maganar wani dan wani ba maganar binciken wane daga ina yake ne wane daga ina yake a sannan binciken da ake me ayyukan wane wani ayyuka wane ya zo da su ƙwala lahu sai haruna rashid da bai gaza ba ya ci gaba da cewa da buhulul amalu lallati na kuma biya na hujju wani faru kaza ba kaza ai duk da haka dai ai muna ayyuka na kirki ba muna ayyuka na kirki muna yin haji muna yin kaza muna yin kaza ƙala wani ya ce ina ma takamallar Allah min almuttaqin ai aikin da Allah yake karba sai aikin da yazo daga mai tsoron Allah ko ko ba masu tsoron Allah bane to qala lahu Harun Rashid ya ce da shi shafa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam narjuha akwai ceton manzo muna sa ran samunta qala yace sai buhulul ya ce yau bai zala tan bau shafa'a illa liman zina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan ranar ceto ba ta amfanar wani sai wanda Allah ya masa izini ya yadda da maganarsa kala lahu sai haruna rashid ya ce an kure shi dai uskulli hajata a kari halaka tun akwai abin da yake damun ka ko wata bukata ka faɗa nema maganin abu fara heka bahulul ya dariya ya fashe da dariya wa gala ya ce da haruna rashid ta kadiru an ta kare liya hajati a yanzu kai za ka iya biya min bukata ta ƙala na'am a ƙadar haruna rashid ce kwarai zan iya ƙala ta ga li zunubi wa tudhilu nil janna eh to ni bukata ta a gafarta min zunubai na shigar da ni aljanna za ka iya gafarta min zunuban ka shigar da ni aljanna ƙala sai haruna rashid ya ce haza la gadiru alayya wannan abu karfi na walakin balagani anna alayka diwidan kasira wa gadiru an u'inaka ala qara'idainak sai dai na samu labarin cewa kai din nan ana bin ka basussuka da yawa kuma ni ina da ikon in taimaka ma ka biya bashin kala sai abu hulul ya ce da shi duyunu ka aksar min duyuni ai kai bashin da ake bin ka ya fi wanda ake bi na alaika bin hukukin nas ma alaisa alayya kai haƙoƙin mutanen da suke kanka ya fi wanda yake kaina sun fi wanda suke kaina wadin la ya da bashi ko baya biyan bashi shi yasa ka ji da bashin ka in ji da bashi na kamar ya sulul bauna bil bauli fakat kamar wanda ya wanke fitsari da fitsari ne fitsari zai wanke fitsari ina la hajata li bi malik ba na bukatar dukiyar ka kana lahu harun rashid yace da buhulul ma baluna na karahul maut me yasa mu muke kin mutuwa ne ya zama ba abin da muke kin irin mutuwa kala sai buhulul ya amsa masa da cewa annakum haramtum al-akhirah wa amartum ad-dunya fa karitum an tarju min al-imara wa tarju ila al-haram ai abin da yasa kuke kin lahira dan ku kun rusa lahirar ku kun da garin raya duniyar ku duk wani gini da kuke da shi a lahira rusowa kuke wai dan ku ga kun gina duniya nura kiru duniyana bitarki dinina fala dinuna ya baka wala ma nurakiyo to nurakiyo duna na bi tamsiki dinina fala dinuna ya baka wala ma nurakiyo yanda wani malami yake faɗa ne mu koyaushe idan rigar duniyar mu ta yi maho sai mu ce za mu yanko daga rigar addini don mu dinke ta duniya shi yasa karshe ya zama kamar masu batan bakatanta ba rigar addinin mun yanyanke idan wani rigar duniya da muke ta kokarin wai sai ta dunku ta gyaru ta ki dunguwa koyaushe mahon daidai yake kara bai